بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد alhamdulillah gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan halka tamu mai albarka yau muna 20 ne da takwas ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha bakwai wadda mun sake dawowa don ci gaba da karatunmu na ilimin tasrifi wadda muke duba wannan littafi mai albarka mabadi saraf juz'i na biyu ko kuma a ce almabadi sarafiya juz'i na biyu wadda yau za mu tashi akan addarsu salif ma'ana darasi na uku ya ce waznu mudari'i fa'ula wa fa'ila min al-mujarradi thulathi darasin zai tattauna akan ma'auni na fi'ili mudari'i na fa'ula da fa'ila daga mujarradi kuma sulati ma'ana tsaraitaccen aiki mai hurufai guda uku ma'auninsa na mudara'a na fa'ula da fa'ila yaya ake aikata shi a ilimin tasrifi. amfila ce ga misalai kamar haka sharufa man tawaffarat fihi almuru'atu خبث المستبد بمرافق الأمة يشرف المعلي شأن بلاده يخبث من يكره لوطنه الارتقاء to wannan gaban farko kenan yace sharufa man tawaffarat fihi almuru'atu man tawaffarat fihi almuru'atu wanda duk mutunci ya cika tare da shi to sharufa wannan mutum ya samu daraja ya ɗaukaka almuru'atu shine mutunci tawaffuri kuma shine abu ya cika abu ya tara na dangogi na abu kaza to shine ya cika mutunci ya cika tattare da shi kenan to sharufa wannan mutum ya samu ɗaukaka to kaga a nan sharufa fili ne ne mazi ko kuma sulasi ko sharufa ala wazni fa'ula to mudari'insa sai aka zo da shi da ya shiruful mu'li sha'ana biladi dukkan mutumin da yake ƙoƙarin ɗaukaka lamarin ƙasassa to ya shirufu wannan mutum zai samu daraja zai ɗaukaka to kaga kenan sharufa ya shurufu sharufa ya shurufu sharufa man tawaffarat fihi almuru'atu yashrufu almu'li sha'na biladihi ma'ana kawai wannan kalmomin farkon sune abun bukatar mu ba fassara ko kuma me lirabi ko wane ne ba sharufa ya shurufu fa'ula fa'ula masha Allah sai aka sake cewa khabusal mustabiddu bi marafiqil umma al mustabiddu bi marafiqil ummati wanda duk ke babakere kan abubuwa na amfanar al'umma na ƙasa abubuwan da za su suke amfanar al'umma ta ƙasa sai mutum ya zai babakere a kansu to ka busa kai wannan mutum ya munana mutumin ya yi muni wato almustabiddu yana ɗaukan al'anidu mutum bai taurin kai jabbaran anida anidi yana kuma ɗaukan mutum wato almutashaddidu li ra'ayi mutum mai tsananin ra'ayi irin masu tsananin ra'ayi na ra'ayin rikau yana ɗaukan haka sannan yana ɗaukan wannan ma'ana da na faɗa kuma a wurin fassara wato almutasallidu bi rahma wato bila rahmatin mai babakere akan kayayyakin al'umma baya bu tausayi wato tasalludi shine mutum ya zo ya ɗauru akan mutane ya yi ta wato wago domin bai raka nyamurki bai yadda ƙazaluntansu shi ne tasalludi kamar yadda wani lokaci akan ɗaura mutane ma mutum a tasalludin wani a kanku ya rika juya ku ba tare da son ku ba to tasalludi kenan shine khabusal mustabiddu bi marafiq al umma wanda duk ya zama yana babakere akan abubuwan amfani na more rayuwa na kayayyaki don shi marafiq din wato ma tan tafi bihil biladu kenan an gane shine marafiq ma tan tafi bihil biladu abubuwa da gari ke amfana da su sai wani ya zo ya baba kere a kansu gaba daya ya rika sarrafa su yadda ya ga dama kaga khabusa ala wazni ne fa'ula to sai aka ce yakhbusu man yakrahu li watanihi al-irtiqa man yakrahu li watanihi al-irtiqa duk wanda ya zama yana hatin yana kin ɗaukaka wa ƙasarsa to kabusa kai ya kabusa wannan mutum zai zai muni zai yi muni ya kabusu kenan kaga kabusa ya kabusu ala wazni fa fa'ula ya to wannan shine gaban farko ma'ana duk inda kaga babin fa'ula to mudari'insa ya fulu ne kawai ba wani canji kawai duk inda kaga fa'ula to mudari'insa yaqulu ne sharufa ya shurufu khabusa ya khabusu wa ma ila zalika mana da abin da ya kama da haka duka na e kasa kasarsa waɗan wurin zama kenan mazauni man ya karahu li watsani hil irtiqa wanda yake hitin daukaka wa kasansa lazima al aqilu qasda sabili sai aka ce yalzamu al aqilu qasda sabili sa'ida man nazara bi ayni al aqli sai aka ce yas'adu man yanzuru bi ayni al aqli to wato a nan karatunmu da muka wuce har kullum duk inda ka zo kaga an rubuta a littafi aka ce sai misali babin yafulu sai kaga an ce ya sharafu man kaza kaza ka ce kai kai kai an gane ka ce kai gida banda ya sharafu gam ka ce ai wannan babin fa'ula ne fa'ula kuma har abada fa'ula ya ulu ne kaga ka riga ka san wannan da haka kake ji ana gyara din ka ji mutum ya ce kai kai kai wannan wazali bai ba ya sharafu kuma ya shurufu dai saboda babin sharufa ya shurufu ne da haka ake duk dangin fa'ula in ka ga wani ya kai shi ya faru to sauke shi ce mai ce ne da jari gansa ce mai ba haka bane ko wurin karanta misali mutum yana rike da littafi yace ai yashrafu hadha al-amru ala kaza ka ce kai duba ribas dawa ya shurufu ne baya ko kuma bellintana ma yace ya shirifu kam kaga ai muni yayi muni ya shirifu kuma a gwanda ya shirafu ma yana dan makwabtaka da ya shiru da an dan mar kwalmoda zai koma ya shirfu ko to da haka ake gane arabiya ai gyara lazim al'aqilu qasda sabili aka ce mai hankali duk inda ka samu mai hankali za ka ga ya lizinci wato hanya ta daidai hanya madaidaiciya an gane duk inda mai hankali yake za ka ga ya kama hanya madaidaiciya to da aka ce lazima ala wazni me fa'ila ala wazni fa'ila sai aka ce yalzamu al'aqilu qasd as-sabil mai hankali yana lizimtan hanya madaidaiciya yalzamu al'aqilu qasd as-sabil mai hankali yana lizimtan hanya madaidaiciya to kaga lazima yalzamu kenan har kullum in kaga lazima to yalzamu ne lazima yalzamu lazima yalzamu fa'ila yaf'alu amma shi fa ba kaman sharufa bane kar ka ga lazima kace duk inda kaga fa'ila kawai yaf'alu ne alquran ba haka bane bari ma rantsuwan garadan ba haka bane shi ga shi ba kaman sharufa ya shurufu har abada haka yake ba a'a fa'ila yaf'alu to akwai wani kuma yana iya canjawa sannan sai aka ce sa'ida man nazara bi ainil aqli wanda duk yayi dubi da idanun hankali to ya arzuta wanda in ya zo duba yana sai ya yi duba da ido na hankali idon basira kenan to wannan ya azurta ya yi arziki kaga sa'ida ala wazni fa'ila sai aka ce yas'adu man yanzuru bi ainil aqli duk wanda yake dubawa da idon hankali na basira to yas'adu wannan mutum zai arzita kaga nan ma dai mun gano sa'ida yas'adu ala wazni fa'ila yas'alu to nan kuma kar da mutum ya zo ya ce lazima yalzumu misali yalzumu hadha al ka ce kai dawo yalzamu dai ai babin fa'ila ne mai yaf'alu ya zo ya ce ma yas'udu man fa'ala kaza wa kaza ka ce kai kai yas'adu ne babin fa'ila ya ne sai ka dawo da shi ko mai littafi ne yayi wasali yayi garajen wasali yace yasudu kullu man kaza kaza kace kai wannan wasali a gyara yasudu da haka ake gane gyara wani lokaci matsala ne na daddi inji sai ka ce a gyara to an gane dai babin fa'ila fiskansa na farko yaf'alu ne mubarinsa ko to akwai fuskoki fa har guda biyu a gaba fiska uku yake da shi babin fa'ila to fiskan farko kenan fa'ila ya fa'alu na biyu sai ga ce warisa taqiyyu sa'adata wato mai tsoron Allah ya gaje arziki gaba daya duk wani mai tsoron Allah to wannan ya gaje arziki to tunda an ce warisa ala wazni menene fa'ila to kaga sai aka ce yarisu taqiyyu as-sa'adata mai tsoron Allah yana gaje arziki to a nan me yasa aka ce ya ritu ya kama da fa'ida ɗin eh me yasa abin da yasa ainihinsa warisa yaurisu ne da aka ce warisa yaurisu to shi wannan yaɗin da wawi ya zo gabansa ba sa ga maciji abokanen gaba ne to kawai sai wannan wawi sai haɗi rai kawai aka neme shi aka rasa ya disappearing kawai saboda tsabar baƙin cikin ba su gabansu da ya ba sa haɗuwa kawai sai haɗi rai sai zama ya su kawai ya ɗin ya kora shi yamar koran kare sai zama ya risu shi amma ainihi ya risu ne shi yasa in ka zo ka ce warisa ala wazni fa'ila ko to ya risu ala wazni yas'ilu dole sai ya koma asalin yadda yake a zahiri a asalinsa ya wuri su ne to haka za ka yi mar ma'auninsa ba babu wani ma'auni da za a yari su to ya zai yi wukenan ha da zai yi wa a muzani kam a ma'aunin sai dai gaje ya ilun kawai dole ka to ya wuri su kenan to sa'ida man nazara bi ainihin aqli sa'ida ala wazni fa'ila sai yas'adu man nazara man yanzuru bi ainihin aqli kaga yas'adu to na koma sama ne na tsallake na yi ribas kenan wasiƙal mu'minu dai ko bi rabbihi mai imani ya aminta da ubangijinsa mai imani ya aminta da ubangijinsa wasiƙa ala wazni na fa'ila to sai aka ce yasiqul mu'minu bi rabbihi mumini yana aminta da ubangijinsa to kaga wannan shi ma kaman babin yarithun ne ya siku ainihi yausiku ne to saboda rashin shiri na ya da wau sai wawu din ya haɗiye ya shi ba aka neme shi aka rasa ya cika rigarsa iska saboda ba sa gamuwa ba sa jituwa a wuri ɗaya an dai fuskanci bayanin ko da ba ko irin su an ce wai wane baya ba sa ga maciji da wane wane da wane kamar wuta da auduga ne ba sa haɗuwa wuri ɗaya in kuma sun haɗu abun ba zai kyau ba kawai ana ana gamuwa za ka ga ɗaya cika rigar sai ka kamar yadda akwai wani wai ko malami ne a nan gari to hol ɗaya dai baya haɗa ni da shi ina shiga za ka gaya but ya fita ko jiyan nan ma wallahi muna taɗinsa da wasu ko wankin hula ya kawo shagon man sani inda yana shagon da ya leka ya gani kawai ya fasa karba nyut ya gudu so haka kaga yanda ya da wawin nan ba sa ga maciji haka shi kuma in dai na sauka a wuri kawai to ya bar wurin kawai shi kawai na taba fa ina zaune a an gayyace mu shi yana cikin wanda aka za su yi speech da ni da da hajjud shi kenan mu uku za mu shi zai zai an wai an yi abun ne wai don irin wai kar a ce an yi son rai a hammadajin a ɓangaren bushawa aka gayyace shi ko da ke ba shi aka gayyata ba an gayyaci wannan ne lokacin Husaini Kolmani to sai Husaini Kolmani ya turo shi ya wakilce shi ni kuma aka gayyace ni ba wani wanda na wakilta a lariga da kuma hajji to mun riga shi isa na rintse da Allah muna zaune a high table to ina dungun kusan ƙarshe arewa a hall ɗin hamadajin nan to ana shigowa ta kudu ne sai ya shigo bai an kara da ba yana gaisawa da jama'a na high table yana mika hannu daga kansa da zai yi wallahi ya hange ni da ya kara mutum biyu a gaisuwar da wallahi sai ya juya kawai bai sake shiga wannan nan ba har yau dan mangadu kenan to haka lamarin yake saboda wani fafara da aka taɓa masa dubu wankan da aka taɓa yi masa wanki da aka taɓa masa sau daya daga nan kawai mun haɗu bayar da gaza mun mu ajin mu faɗaya kuma a secondary school ko da ke a secondary school din ma ban musu da daɗi ba ba dama wani ya ce zai kawo wani iskanci kana tsalle tsalle kawai zan ce zan taka ma biki wai irin wai renin hankalin da ake yin nan an gama ba malami sai wani ya tashi tsagera wai zai wai zai muku nasiha kana sauka shi wanda zan jawo ka zan ma birki to daga nan dai kawai a takaice dama garta sangar wannan ya fiku din nan ya fiku ne to ba ga maciji tsakanin ya da wau ba sa haɗuwa wuri ɗaya su dole sai ɗaya bar ya bar inda ɗaya ne to sai zama ya fiku yafiku ainihinsa yafiku ne ala wazni yaf'ilu kenan to wannan shine fiska na biyu a babin fa'ila babin farko fa'ila yaf'alu lazima yalzamu kenan ta'ida yas'adu babi na biyu warisa fa'ila yaf'ilu ala wazni kamar misalin warisa yaurisu kenan yarisu wasika yausiku ma'ana yasiku fa'ila yaf'ilu kenan sai na gaba gaban gaba kenan shine fa'ila yaf'alu ko yaf'ilu duka neutral kenan yana daukan kowanne fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu shi daya shine aka ce hasiba al-maghruru dunya maqarran ma'ana rudadde wawa kenan yana zaton wai duniyan nan wai wurin zama ne wawa rudadde shi yana zaton wai duniyan nan daru makarrin ne annabi yace a duniya daru mamarrin la daru makar annabi yace duniya gidan da za a wuce ne abi a wuce ne ba gidan zama bane wawa ne yake shimfudi a tsakiyar kwalta aiki yace ya samu wurin zama koya kwalta fa wannan kwaltan fa mutum zai tsakiyar ta shimfiɗa da duman sa ya zauna ya daura ɗaya kan ɗaya haka ba yana hutawa kaga ai sai psychiatry a ji a sama mai certificate don haka nan gaba in an gan shi da gudu za a zo a kama shi an san akwai wato wasu jama'u tare da shi sai a zo maza maza a kama shi a taimake shi to hasibal magururu الدنيا مقرا تو مضارع إذا فيك يحسبها كو يحسبها مقرا يحسبها كو يحسبها مقرا دي يد كفا دا ياي يحسب يحسب يحسب يحسب shi yasa ko da ƙura'u akwai masu karantawa da yasibu a ƙur'ani akwai masu karantawa da yasabu ko يحسب أن ماله أخلدا يحسب أن ماله أخلدا so saboda wannan ma'aunai ne da suka suka zo ta kowace fuska ya halatta shi yasa ma kira'ar ma wannan suka dau ya wannan suka dau ya sabu to ba wai hasiba da hasiba yasibu yasibu ko yasabu bane kawai akwai su suna da yawa haka warisa warisa ya wurisu din nan shi ma ba warisa da wasikan bane kadai suke daukan fa'ila yaf'ilu din a suna da yawa wannan sun kai takwas wayannan kuma sun kai tara yadda mun karanta su a jizgin farko ko to sai ka ce ya izal kuffaru min ashabil quburi wannan kaga yankin wata aya ce ko ya izal kuffaru min ashabil qubur waye zai gane karshen sura ne karshen wace sura ce alaluko na ban ji ba mumtahanati very good ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ونشين كرشان سورة الممتحنة معنى يئس الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا كم مؤمنين كركم جبنشي mutanen da Allah ya riga ya fushi da su din nan fa kar ya isu min al-akhirati wannan sun riga sun tsaye da tsammanin samun rahama a lahira kama ya izal kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka ɗebe tsammani daga mazowa kaburbura saboda su kafirai wai suna zaton in an mutu bara a tashi bane shi yasa suka ɗebe tsammani daga na kabari da zai tashi bai ya mutu ke ya tashi yayi ba wani tashi tsoni ta mutane kawai ake in ji kafirai babu wani tashi ka mutu kawai shi kenan ka tafi hayya sai mutum ya mutu a ce tashi ya tashin kuma ya gan shi gashi to nan ne zai zai fara kamar yadda Allah ce wa sauka ya tsutu gura ko zai ta kiran halaka Allah ce a'a la tad'u yawma suburan wa'idan wa da'u suburan kathira can karshen suratu an-nur ko nur ne kam kar ku kira halaka daya ba halaka daya za ku kira ba halaka ka kira halaka da yawa to ya isa kufaru min ashabil quburi ya isa ala wazni fa'ila sai a ce yayi asu yayi asul kufaru ko yayi yayi isuna minhum ma'ana yayi asu yayi isu yaf'alu yaf'ilu kenan me yasa aka ce yayi asu ya isa ya yi asu ya isa ya yi isu ya isa ya yi asu ya isa ya yi isu fa'ila ya fa'alu fa'ila ya izu ko duk wanda kan yayi amma dai akwai maganan da muka taɓa yi ko wadda bari mu je dai kai karatun mai zan zo in nana ta sai ne sai kulasa ko haka ne to kulasatun a takaitan abin da muka karanta alfi'il sulasi ala wazni fa'ula shi fi'ili mai hurufai uku wanda ya zo a ma'aunin fa'ula bidommi da domma ga aini din kenan ya ti mudari'uhu da'iman ala yaf'ulu mudari'insa fi'li mudari'insa har abada yana zuwa ne akan yaf'ulu bisa yaf'ulu fa'ula yaf'ulu kenan bi dhammil aini aidan da yi wa dhamman ainin dhamma har yanzu kamar yadda yake a fi'ili madinsa sharufa ya shurufu na'au misalin sharufa ya shurufu hasuna yahsunu sharufa ya shurufu hasuna yahsunu والفعل الثلاثي فعلي كما wanda yake da hurufai guda uku al-mujarrad wanda aka tsaraita shi wanda bai da ma'ana ba ai mai ƙari ba ala fa'ila wanda ya zo a ma'aunin fa'ila bil kasri ta hanyar an yi wato kasra wa ainin kenan waznani yana da ma'aunai har guda biyu fi mubari'ihi in ya zo a fi'ilinsa mubari'i to yana da ma'aunai guda biyu وزن قياسي وهو يفعل بالفتح على الأغلب ناو هكذا يحفظ سمع يسمع وتوزن انسى قياسي معنى أن قياس وتلا رباوة sun yi sa a bisa haka yana zuwa ne da yaf'alu da fataha alal aghlabi abin da ya fi rinjaye ma'ana abin da ya fi rinjaye yana zuwa da mene يفعل كو نحو حفظ يحفظ إن أنت حفظ a fi'ili mudari eh, mazi to mudari insa sai a ce ne ya hafazu ala eh, ala wazni ala wazni ne yaf'alu sami'a yasma'u ma'ana ah, fiska fiska ɗaya kenan wato mafi rinjaye haka ya fi tafiya wa waznun sama'iyun ala kismaini akwai kuma ma'auni wadda shi kuma ana ji ne mafi yawa haka ake ji a wurin larabawa shi kuma ya rabu gida biyu al'awwal na farko ma ma menene ma sumi'a ko ko me ma sumi'a ala wazni yaf'ilu bil kasri faqat abinda ake ji akan wazani ma'auni na yaf'ilu da kasra kadai wa huwa samaniyatu af'ali shi kuma yana bisa ayyuka ne har guda takwas suke daukan haka din akwai warisa waliya warima wari'a wamiqa wasiqa wasiqa wariya ma'ana warisa ya gada ko waliya ya jibinta sannan sai ne warima shi kuma fa wato kaman ciwo a ce ya e, ya wato butuki buturan e, kumbura sannan sai menene ne wari'a ya yi tsantseni tsantseni wara kenan tsantseni wadda bayi shiga sha'anin abubuwa komi da komi har ya auka haram wani ka ya yi tsananin soyayya mai zurfi sannan wasiƙa ya dace wato shine dace muwafaka kenan ko wasiƙa ya aminta wariya shi ma dai ya kumbura kumburi shi ma ana kiran da shi da warima warima ɗin nan ai daga abin nan ne wancan ne sunan abin na alburda ظلمت سنة من ظلمت سنة من آيات ظلام إلى أن اشتكت قدمه الدرة min warani min warani saboda kumburi kafarsa ta durarwa ta kumbura sallallahu alaihi wa sallam to anan wayannan fi'ilai guda takwas in ka ce warisa sai a ce me muzari'insa yarisu ala wazni yaf'ilu waliya muzari'insa sai a ce me يلي على وزن يفعل معناه يلي إن يولي أسألين سكو كما يندم نتي يرث يورثني ورمى على وزن فاعل مضارع إنس سي زمني يرم أينهن زمي يورم على وزن يفعل ورع مضارع إنس سي أتيني eh hakan dai yadda kai wari ta din yari'u ainihin sa ne yawri'u ala wazni yaf'ilu wa miqa mudari'in sa sai a ce ne yamiqu ainihin sa ne yawmiqu ala wazni yaf'ilu wafiqa mudari'insa sai a ce ne ainihinsa ne yaufiqu ala wazni yaf'ilu wasiqa mudari'insa yasiqu ko hmm? ainihinsa ne yaufiqu ala wazni yaf'ilu wariya mudari'insa sai a ce ne yari ainihinsa ne yauri ala wazni yaf'ilu da yake mun taba yin sa ina san inda ba haka ba ai da da da hada da na okay table din nan ko na gane to za mu leƙa shi ba damuwa to sai ya ce a sani wannan shine fiskan farko kenan na fa'ila fa'ila fa'ila ne yaf'alu eh yaf'ilu ko eh to fa'ila yaf'ilu to a sani na biyu ma warada bil wajhaini wannan fiskan sa ɗaya ne kawai fa'ila yaf'ilu ko ko dai yanayi ne gam
na wanda mutane ne su faɗi eh eh shine mai fiska ɗaya kaɗai fa'ila ya ilu to ga wani kuma asani na biyu ma wara da bilwajaini shi kuma ya zo da fiskoki biyu ne shi ta ko ina kawai ana iya yin sa in kai ba wadda isa ce ma don me za ka yi haka yanzu waɗannan guda takwas ɗin warisa waliya warima wari'a wa miqa wa fiqa wa fiqa wariya duk wadda ka ce masa ka canja shi daga fiskan sannan to kai kuskure za ka moka ka sake layi wa'annan kuma duk yadda ka ga dama za ka tuka shi fa'ila yaf'ilu ko fa'ila yaf'alu su kuma kar mutum ya zo ya faɗi fa'ila yaf'alu ka ce kai don me ya za ka ce ya sabu dukkan mu yadda muka karanta yasibu ka ce a to malam yasibun kawai ka sani akwai yasabu ka yaƙuri ko shi ne sai ka yaƙuri akwai yasabun ma daga shi ne nan kuma zai karanta mana asali ma wala da bil wajeni yaf'alu wa yaf'ilu yaf'alu da yaf'ilu bil fathi wal kasri ma'i da fata da kasara duka duk wanda ka dauka yawaya tis'atu af'alin su kuma ayyuka ne guda tara na ɗaya hasiba akwai wahira akwai wahira akwai wahila akwai waliha akwai na'ima akwai ba'isa akwai ya'isa akwai yafisa su su tara ba na goman su wayancan kuma takwas ba na taran su su kadai ne a larabci wanda suke da fiskan na saman can kenan fa'ila yaf'ilu wayannan kuma su kadai ne guda taran nan suke da fiska biyu ko ka ce fa'ila yaf'alu ko ka ce fa'ila yaf'ilu duk wanda kai in rubutu littafi za ka yi ma in ka wasance duk yadda kamar wasani wasani ya zauna da wani ya zo zai gyara a ce ma a'a ai wannan fiskan sa biyu ne hakan ma yana dauka malam kawai to hasiba ala wazni fa'ila kenan in aka mai da shi muzari sai ya zama me ya sabu ko ya sibu hasiba ya zata ko ai zanna kenan to sai ta ce waghera a babi waghera muzari'insa sai ya zama mai eh ha malam tun da ka gano akwai shi a abin da mai sunan a jadawal ka gaye na san ba za a samu tirjiya ba tunda ka riga ka leko ai kikenan ka gama ai ya giru ne wa gira wato yayi wato wato ran tsaya muku baki irin bakin nan har kwan ya yi fushi irin fushin nan wanda za ka ga mutum yana haka yana kumbura din nan in an ce ku zo nan ka ga mutum yana tafiya nan yana kumburi yana haka nan to irin wannan shine ya zo har nan kenan ya fushi ya zo har wuya wani ka kawo ne ka kawo ne har nan to shine don fushi kawai kai zu ne amma in an ce wahira subhanallahi to ka gudu kawai duk abin da ya samu maka ma zai saboda ya riga ya kai har kwano shine wangira yangiru to sai aka ce kuma me wahira wahira da haka ne ko to me muzari insa kawai tun da kun riga kun abin nan ka me me muzari insa yahiru to za mu dawo mu faɗi yadda yake abin nan wahira da haka ne shine wato mai tsananin hasada ba hasada kaɗai ba ba hasuda na hasada a'a irin hasada mummunan hasadan nan ka san akwai mai hasada haka dai kawai normal akwai kuma mai gum hasada shi a duniya ba daga kafa kawai baya so ya ga kowa ya shiga maka ta sadda Allah ya samu da zuciyarsa kawai mummunan hasada to shine wahira Allah kiyaye mu sai me wahira mudari'insa ne ha to ya hilu to sai kuma wahila wahila me me mudari'insa ya hilu wahila ma'anarsa ya tsorata in kuma mutum ya manta abu ba ana ce masa wahila ya manta to wasu suna cewa daga nan aka samu hausa suka samu suka tsago wahala e, wahila wahala e, daga nan suka sato wai wahala wahila Ah, to wahila wato ya firgita ko kuma ya manta sannan kuma sai me waliya ko shi kuma muzari'insa yani ne yalihu ma'anarsa shi kuma mutum ya kidime saboda rasa dukiya hakan nan mutum dukiyan zai to na kafar hankali na baya jikina to wali shi ne kenan shi ne wannan waliha kenan wato ko dai wani masoyinsa ne aka nema aka rasa ko kuma wata dukiyansa mai tsada ta ɓace ko wani masoyinsa wanda yake kudda kullum ba sa rabuwa sai pop mota ta doke shi ya mutu kawai to irin kiɗi mai wanda zai yi shine wannan wali haɗin kenan na'ima na'ima mudari'in sa zai zama me eh yan'imu ko yan'amu duk dai ya ni'intu ko na'ima ya ni'intu ya shiga daula ko ba'isa me mudari'in sa eh na na ya yi bisu ko ya yi basu to ba'isa ya munana ya munana ya isa ba shine muka yi ɗazu ko ya isa ya isa ne muzari isa ya yi isu ya isu kenan ya ebe tsammani ya bisa ba mudari'insa ya yi bisu ko ya yi basu ya bushe kenan to shine ya ce fahaka jadawalan ungodinka ga wani tebul nan can ɗinka ga wani wato tebul jami'an wanda ya tare li mudari'il fi'ilaini wanda ya taro mudari'i na fi'ilaini ayyuka guda biyu nan fa'ula bi dhammi wa fa'ila bil kasri duka ya hada to sai mu juya littafin haka sai mu karanta su ko da shaf shaf shine ma karshe aiko na ga daga shi sai sai darsun rabi da ya kare ma shi ko mu duba shi fa'ula bidhammi babin fa'ula da damma da'iman aka ce yaf'ulu bidhammi aidan ko da'iman shi yana zuwa ne da damma har yanzu shi ma kamar dai abin nan din nasa me suna abu madi aka ce sharufa yashrufu ala wazni fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu ala wazni fa'ula yaf'ulu na sharufa kam yashrufu me sharufa da Hausa eh ya ɗaukaka ya shurufu yana ɗaukaka hasuna ya sunu hasuna ne ya kyautata hasunu yana kyautatuwa nazufa yanzufu nazufa ne nazufa ya tsabtata yanzufu yana tsabtata haluma ya halumu haluma ne haluma ya yi tsananin haƙuri ko juriya ya'lumu yana juriya ko zarufa ya zarufu me zarufa yana me wala ban ji ba ka bude murya mana ka faɗa in daidai ne in ce ma daidai in ba daidai ba ne in kaɗo ka na yana yana kyautatawa shi ne zarufa wala rubba pool a ƙasa sai wa kuma ai mun yi shi wallahi zarufa yanayinsa ya yi kyau yanayinsa ya yi kyau zarufa ya zurufu yanayinsa yana yin kyau an gane wa haka za to kamar haka dai za a yi ta yi kenan to sai ya alu bil fathi ghaliban babin fa'ila ya alu kenan shi da fataha yake zuwa galiban shi da aka ce hafiza ya fazo ya kiyaye yana kiyayewa khafiya yakhfa ko khafiya ya ɓoye yakhfa yana ɓoyewa bahika ya ba'aku ya yi dariya yana dariya mareba ya maradu ya yi rashin lafiya yana rashin lafiya ko sami'a yasma'u ya ji yana ji kaga marida ya murudu in mutu ya ga haka a littafi sai ya yi ne marida ya murudu misali ya wani ya ga ya murudu fulan sai ka ce ya murabu saboda ka karanta fadin fa'ila ya alo ne wallahi in ba sa hankali ba sai ka je kai din kanka Allah a baka littafi ka je kai ta karantawa da barna in ba sa ido kake sosai ka ka riƙe abubuwan ba guda takwas din nan ka haɗiye su babu wani kalmar larabci na aiki da yake zuwa fa'ila ya alu in ba takwas ɗin ba ta ka huda haka nan fa'ila ya alu ya ilu neutral ɗin nan shi kuma su tara ne in ka kiyaye su su kaɗai ne suke da fiska biyu to shi ka huta saura gaba ɗaya sai ya zama fa'ula ya ƙulu ne سمع يسمع ياجي يناجي لعب يلعب ياي واسا ينا واسا فهم يفهم يا جاني ينا جاني وا معنى يا فهمت ينا فهمت wannan shine babin yaf'alu kenan to yaf'ilu bil kasri faqat fa ila yaf'ilu kenan shi kuma da kasra kadai shizuzan fi samaniyati af'ali shi kuma bisa shazzadwa ya ya zo ne cikin wato ayyuka guda takwas warisa yarisu ainihi yaurisu kenan waliya yali ainihi yauli wasiqa yafiqu yawfiqu kenan wafiqa yafiqu yawfiqu kenan waniqa yamiqu yawmiqu asalinsa wari'a yari'u yawri'u asalinsa wari'a yari yauri yauriyu kenan asali warima yarimu yaurimu kenan asali shine bayan fa'ila yaf'ilu wancan fa'ila yaf'alu wanda muka wuce to sai kuma mai neutral shi kuma up and down ne ko ina kai yayi shine yaf'ilu wa yaf'alu bil kasri wal fathi ma'an yaf'ilu da yaf'alu da fa- kasra da fataha duka shuzuzan fi tis'ati af'ali bisa shazantuwa shi kuma yana cikin ayyuka guda takwa- guda tara yasibu yasabu yaghiru yawgharu ya'iru yawharu ينعم ينعم أها يبئس يبعث ييئس ييأس ييبس ييبس يله يوله يهل يوهل su kuma aka suke duk wadda ka ɗauka ya yi in yahilu ka ɗauka in yauhalu ka ɗauka duka yahilu din nan ainihin sa yauhilu kenan haka yalihu yaulihu ko haka suke su kuma asalin su mana to duk yadda ka dauka dai shi kuma yana dauka duka saboda haka dai zamu kwana a nan sai zama na gaba mu tashi a wato addarsu arrabi'a taimaka min da aron pencil in yi tikin saboda Na'am? Ban ji ba? Akwai abin da me? Oho, hasiba ne. Hasiba ne ko? Ko ne? Hasiba ne, shi ne na tuna, hasiba ne. Wato a hasiban nan, a hasiba ya hasibu ka ce ya hasibu ba ya hasabu ba shazi ne amma kuma shi ya fi fasaha ai na gaya muku a wancan karatun da muka yi ba ya hasibu ya hasibu hasiba ya hasibu shazi ne ma'ana laraba sun fi faɗin ya hasabu amma kuma yasibun tare da shine shazi shine afsah shi yafi fasaha wannan ka'ida a rike ta daga kar wani ya je na ya sibu anna malahu akhladan ka je ka ce kaji kaji na kira'an mutanen karkara a'a shine shazi amma kuma shi yafi fasaha a harshen larabci ya asibu ne wannan ku rike ka'idan kam shine dama ɗazun nake cewa zan gaya ku سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ورجاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Allah kai mu gobe akwai raɗin suna a kofar gidanmu na gobe talata ko na aliyu kanin mu da alajijo kanin mu so biyu suke gayyatar mu suna ɗin bakwai saura kwata in Allah ya kai mu saboda haka za a tuna mana mu datse karatu irin bakwai da rabi haka ai shida da rabi haka saboda samun